بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا الداعي إلى جناته ورضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi wanda ya dace da sha sharo yake 21 21 da watan Jumadal Ula hijirar shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 46 wanda ya daidai da 20 da da uku haka ne 23 da wata na 11 watan Nuwamba miladiya 2024 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatun na Umdatul Ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a wannan rana ta Asabar daga sallar magariba zuwa sallar Isha a wannan masallacin na Darul Hadis da yake wannan unguwa ta Tsimitau a wannan gari na Tawa Jamhuriyar Nijar. wanda wannan shine darasi na 61 a jerin darussan da muke gabatarwa a kowane mako muna fatan Allah subhanahu wataala da ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata a yau za mu tashi darasi na 61 da yarda ta Allah subhanahu wataala muna nan a cikin watan kitabus said wanda mun karanta hadisi na ɗari uku da tamanin da biyar yau za mu tashi hadisi na ɗari uku da tamanin da shida da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala. Mala ya ce wa an salim bin Abdullah bin Umar an abihi radiyallahu anhuma. Hadisi na ɗari uku da tamanin da shida daga salim ɗan Abdullah ɗan Umar Allah ya ƙara masa yarda daga mahaifinsa shi ma Allah ya ƙara masa yarda. Ƙala ya ce, Sami'tu Rasulallah sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya ƙul, Na ji ma'aiki sallallahu Alaihi wa sallam yana cewa, Maniƙtana kalban, illa kalba saidin au mashiyatin fa'indahu yun ƙasu min ajirihi kulla yau min ƙiratani. maniqtana kalban duk wanda ya ajiye kare ya mallaki kare ya ajiye sa illa kalba saidin banda kare da farauta da mutum zai je yayi farauta da shi aw mashiya ko kuma kare wanda yake na kiyo wanda yake kula mutum da yake gadi yake wa mutum gadi na duke na dabbar sa kusan akwai karen da makiyaya suke amfani da shi wajen gadi to fa innahu yunqas min ajrihi duk wanda ya mallaki kare in dai ba dan wannan abun guda biyu ba ma'aikin Allah ke cewa yunqas min ajrihi ana ragewa daga ladarsa kullu yawmin a kowane wuni qiratani kwatankwacin qirati guda biyu qirati yana kai dutsen Uhud girma qirati yana kai watan dutsen dutsen Uhud girma to qirati guda biyu za a cire wa mutum قال سالم سي سالم yake cewa wa kana abu hurairah radiyallahu anhu yaqul aba hurairah Allah ya kara masa yarda ya kasance yana cewa aw kalbu harfin ko kuma kare na nakiyo na na noma afwan wa kana sahiba harasin ya kasance ma'abuci ma'abuci wanda ake zuwa da shi noma akwai kare wanda ake ake zuwa da shi gona wanda yake bakon gona to ana aje kare dan bakin gona wannan babu laifi amma idan mutum ya aje kare ba dan wannan manufar ba to kuma ana cire masa lajarsa a koda yaushe aikin da yake na alkhairi to ana cirewa daga wa'annan wa'annan ababen daga cikin abin da wannan hadisi yake karantar da mu ƴan uwa shine harancin mallakar kare harancin aji kare a cikin a cikin gida in dan ba da bukata ba ta ta wa'annan ababen da aka ambata kasantuwar yana jayo ragewar ladan dan annabi adam sannan kuma hikima da ta sanya aka hana ajiye kare a gida akwai cutarwa wa ɗan annabi adam na farin yana nisantar da mala'iku daga gidan duk gidan da ke da kwai kare mala'iku ba sa ba sa tsayawa a wannan hudin sannan kuma kare na daga cikin najasa najashi kansa najasa ce kazanta ce kaga ajiye kazanta baya da baya da amfani ina fatar mun fahimta amma dai in akwai buƙatar ina akwai bukata na abu guda uku to ba laifi kuma ya halitta ajiye kare wa'annan ababen shine gadin dabbobi da kuma gadin gona ko kuma mutum ya aje shi watan dan farauta ko mutum ya mallaki kare dan farauta ko dan gadin gona ko kuma dan gadin dabbobinsa da ake masa kiyo eh to wannan babu illa dan mutum ya aje ta wannan manufar amma in ba dan wannan illar ba to haramun ne mallakar kare baya da amfani ina fatar mu fahimta Allah subhanahu wataala ya ya datar da mu mala yace al hadith as-sabi wa 80 ba'da 300 hadisi na 387 an rafi' bin khadij qala daga rafi dan khadij yana cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bidhil hulaifa ya ce wata rana mun kasance muna tare da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam a wani wuri da ake cewa Zulhulaifa, wanda wannan wurin ba Zulhulaifa ta Madina ba, a ba Zulhulaifa ta Madina ba. Min tihama daga kwanakin daga wurin wuri tihama kwanakin tihama wuri ne, shi ma sunan wuri ne. sai yake cewa fa asaban nasa ju'un sai yuwa ta kama mutane yuwa ta bugi mutane suwaye mutanen sahabban annabi Muhammad fa asabu iblan wa ghanama sai suka riski suka samu watan ibil raquma wa ghanaman da kuma kananan dabbobi wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi ukhriyatil qaum ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana a bayan mutane, yana ƙarshen tawaga, yana tahi bayansu, za mu zo mu gami yasa yake tsayawa baya, fa'ajalu wa zaba wasu suka yi gaugawa suka yanke wa'innan dabbobin, wa nasabul ƙudura nan take sai aka ɗora tukane, aka kunna wuta, ina fata mu fahimta. aka sanya abin da aka yanka aka sanya a ciki fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bil quduri fa ukfiat lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya umarni da azub da abin da ke cikin abin da ke cikin wayannan kwanoni cikin tukanan thumma qasama fa adala sannan yayi rabo kuma yayi adalci fa adala 10 min al-ghanami fa adala 10 asharatan min al-ghanam bi sai ya daidaita raqumi fa'adala sai ya daidaita raqumi daya da abin nan guda goma da dabbobi guda guda goma fanadda minha ba'irun sai wani raqumi ya tsira ya kunci shine fanadda fanadda minha ba'irun sai aka samu wani raqumi ya kunta ya gudu fatalabuhu nan kamar za su suka haushi ana neman sa fa'ayahum har ya gajiyar da su suka tafi suka kasa suka kasa kamu wannan wannan raƙumin wa kana fil qaumi khailun yasiratun a wannan tahiyar da ke da kwai ake akwai ɗan tsirarun dawaki akwai ‘yan tsirarun dawaki, fa'ahawa rajulun minhum bisahamin, sai wani daga cikin ma'abota dawaki sai ya yi hanzari ya ya yunkura da da mashinsa sai ya yunkura da mashinsa fa habasahu Allah sai kuma Allah subhanahu wataala ya tsayar masa da shi mana sai ya jefa masa mashi ya halbi ya jefi wannan raƙumin da mashinsa fa qala sai manzon Allah ya ce wa inna li hadhihi al-baha'im awabidaka wa awabid al-wahshi fama nadda alaikum minha fasna'u biha hakaza ma'aikin Allah ya ce inna li hadhihi al-baha'im wa innan dadalle wa innan dabbobin suna da awabida wasu ababen mamaki da kuma abubuwan mamaki ka awabidal wahshi kamar abubuwan mamakin dabbobi suke zama cikin cikin daji famanar da alaikum duk abin da ya ya gudu daga gunku na dabbobinku ya tsira ya tsere kuma ku kasa kamo sa walis fasna'u bihi hakaza to irin yadda wanda ya masa kuma kuma saka ina batar mu fahimta duk abin da ya gudu daga cikin dabbobinku ku kasa kamo shi in akwai mazan suke da abin nan mashi to a bisa da mashi idan aka halbe sa da mashin ko da kibiyar da mashi in an same shi da rai sai a yanka idan kuma ya mutu to kuma za a ci wannan mashin da aka halwa masa shine yankansa ina ba ta mafahimta qala sai ce qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah inna laqul aduwa gada yace ya ma'aikin Allah mu gobe mun halda abu gadan gaba gobe za mu zo mu haɗu da abokanan gaba walaisa ma'ana muddi kuma ba ma da yuƙwa babu yuƙa a tare da mu afanazbahu bil qasabi yace ya ma'aikin Allah shin za mu iya yanka da al qasab wani abu ne kamar kare za mu iya yanka da shi qala ma anhara dam yace duk abunda za ku yanka duk abunda yake kwararar da jini duk abunda zai kwararar da jini za ku yanka da shi wa zikra ismallah alaikum aka ambaci sunan Allah akai wa fakulu to ku ci sa duk abunda yake zubar da jini in aka yanka zai sa jini ya fito ko kuma da sannan kuma aka ambaci sunan Allah lokacin da za a yanka wannan abun ma'aikin Allah ce kawai kuci laisa sinna wa zafar ma ban da abu guda biyu ban da haƙori da kuma akai da ban da haƙori da kuma akai fa sai ce wasu uhaddisu kuma an zalika zan gai kuma me yasa nace ban da su fa fa fasinnu azrati kaga shi haure to kashi ne shi haure kashi ne wa amma zufuru amma ita akai fa famuddil habasha abu ne yukuwa ce da da da mutanen habasha suke amfani da ita ma'ana dai ba ta musulmai bace wannan hadisi ya tattara ababe kamar haka jama'a abu na farin yana bayani akan irin yadda ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ke tafiya da rundunar yaƙi baya baya shigewa gaba ya bar al'ummarsa baya sanya al'umma yake yi a gaba mala'iku na rako suna take masa baya wannan haka ma'aiki sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya yake yi sannan kuma yana nan cewa ana buƙatar shugaba tsayayye akan al'ummarsa wanda ya damu da damuwar talakawansa shugaban da duk baya da baya da damuwa ko baya damuwa da damuwar talakasa ba shugaba bane yana da zaune ne amma ba bai karba sunansa na shugaba ba shugaba yana amsar sunan shugaba ne idan ya kasance yana yana bibiyar halin da talakawa suke rayuwa suke rayuwa akai sannan kuma duk dabba da ta gudu cikin dabbobi in har akwai mashi to a halbeta da shi idan an same ta to ta, ta mutu, to za a iya ci wannan dabbar idan kuma ba ta mutu ba za a yanka sai a ci babu, babu illa. Sai kuma abu na ƙarshe shi ne hani game da amfani da haure ko na wuce iri ne da kuma kohoto ko aka fara ko na koce ce kusa akwai kohoto mai kai ko akwai kohoto na dabba ai aka faci ta dabba shine kohotanta to wannan abun amfani da shi wajen matsayin abun yanka bai halitta sai dai abin da duka yanzu za a zo a yi na ƙarhi na na zamani da za a ba da dama a yanka da shi to wannan babu illa wallahu ta'ala a'lam babul adahi babi na gaba shine babin abin da shahi bayani akan al-adahi layya layya abin da ake da da, da layya shine abin da ake yankewa a a ranakun idi saboda neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma dalilin sallar idi ta sallah babba. Alƙur'ani ya yi bayani a kanta, hadisan ma'aiki sallallahu Alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam sun yi bayani a kanta. A ƙur'ani Allah ce, Fasalli li rabbika wan har, ka yi sallah don Ubangijinka, sannan kuma ka soke abin sokir kuma naka ka zub da jini a ranar a ranar sallah. akwai akwai hikima ta shar'anta layya masu dimbin yawa daga cikin hikimomi a tabbatar da bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ta yi ranar sallah duk duniya inda ke da kawai musulmi ana wannan ibadar Allah yana jin daɗin wannan abin da ake yi to kuma ana ana kusanta zuwa ga Allah ta hanyar zub da jini na cikin ɗa'a da kuma fi kyawun ibada da Allah ya shar'anta muna sannan kuma akwai godiya wa Allah subhanahu wata'ala akan abin da Allah ya baiwa mutum na na ni'ima da na ni'ima ta rayuwa da hankali da makamantan ababe na rayuwa Allah subhanahu wata'ala ya dace da kuma ita wannan layyar ba dole ba sai sai mutum ya ce sai yana da mata da makamantansu kowa ma zai iya yi mace za ta iya yi namiji zai iya yi yaro zai iya yankawa ina da hali ko a yanka masa a dukiyarsa a wannan ana bukata kuma koyi ne da annabin Allah annabi Ibrahim lokacin da ya zo da ya bada ɗansa da niyyar zai yanka sa don neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya ya fanshe sa da rago wanda yake mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara hore mana abin da za mu ta yankawa na dabbobin nima da kuma taimake mu da lafiyar da za mu rayu muna sunnanta wannan sunna ta kakanmu annabin Allah annabi Ibrahim malai ce alhadith sami wa samanun ba da salasumi'atin hadisi na 388 ana abdul ana Anas bin Malik radiyallahu an daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda qala yace dhaha dhaha annabi sallallahu alaihi wa sallam bi kabshaini amlahaini aqranaini ذبحهما بيده وكب وسمى وكبر ووضع رجله على سفاهما yace ma'aikin Allah dhaha yayi layya bi kabshaini da rago guda biyu amlahaini ragunan masu kohulla ai mu san kohuli ko jayyid raguna masu kohulla aqranaini ko masu kahoni zabahahuma biyadihi shi da kansa ya yanke ragunan ba wani yanka masa ba ashe in son samu mutum ya yanka kayansa in baka in ba dama kuma a yanka maka ba illa to ya ake yanka yace wasamma sai ya ambaci sunan Allah yace bismillah shine wasamma wa kabbara kuma yayi kabbara ce Allahu akbar karatun yanka kawai shikenan bismillah Allahu akbar ka gari kana basmala an kare wa wada rijlahu sai ya dauko ya jayo kafar ragon sai ya dora ta a a wuyan a wuyan ragon ko kun fahimta ai mun gane da ake yi ko a jayo kafa sai ta baya ce ko ta gaba eh sai a sa ta kawa ta gaba sai a sa da wuya to haka ma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan kaga wannan yana nuna mu cewa an kwadaitar da mutane ka zabura kai kuma yanzu aka iske mutum matashi saurayi da salula irin ta jika 80 sai ya ce a shi bai layya saboda bai da halin yi kuma ya rasu jika 80 kaga wannan akwai ne hankali ciki kawai ka sayar da matsiyaciya ka sayar ragon layya ka sayar da ta ka sayar ragon layya ko ga iske mutum a'a gashi ya yana da yana ya mana kiwon nan sallar amma ba shi bai da ragon layya a zuna gidansu ba a yanka ba ka sayar ka bar ka taimaka mu da shi zai layya ya kayi aikin Allah da ka matasa a falka a tashi zuwa layya duk wanda Allah ya hore ma ya bashi abin yi to ya yanka kuma in za ka yi kai dan neman yardan Allah ba dan a ce ragonka ya hira gon wani ba eh wannan da wasu da dama suna yin layya amma ba su da ladar yin layyan kafin mu ce ya kare duk su ta kare adadin masu kallon ka a istaci adadin ta hiyar ladaka kenan adadin masu kallon ka a istaci adadin yadda ladaka ta tahi kai dan Allah to shikenan kawai ka bari dan Allah kai ba bukatar kowa sai ya gani Allah ya datar da mu ina fatar mun fahimci wannan karatun da haka ana yin kuma layyan dabbobi guda guda takwas rago da tinkiya bunsuru da akuya kudu kenan ko sai sa da saniya shida kenan sai kuma raƙumi da taguwa takwas wani su ake yin laye da su to wanne ya fi lada ka yi lada a wajen layya an fi son mutum ya yi layya da da rago wanda ya yanke rago ya fi wanda ya yanke sa wanda ya yanke rago ya fi wanda ya yanke raƙumi a layya amma a wajen hadiya da fidiya to ka yanke raƙon ka soke taguwa shine saraƙumi shine mafi a'ala shi aka fi so in baka da hali kuma ka yanke rago wallahu ta'ala a'lamu wa ajal a da yanke da yanke ragon nan guda biyu ba kansa duka yankewa ba fa rago ɗaya na shi ne da iyalinsa yawa kansa rago layya ne da shi da iyalinsa ya ga ce iyalin mutum matanka da 'ya'yanka duk suna ciki da duk wanda yake ka to su ne iyalinka ya musu to ragon fa na biyu ragon na biyu kuma ma'aiki sallan ya mutu wanda bai wallahi ba cikin al'ummarsa wanda bai da halin bai da halin yi kitabul ashri ba babi wanda zai karantar da mu bayani akan ababen sha malaci alhabisu tasi wa 80 ba da 300 an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma daga Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yarda qala anna Umar anna Umar qala Umar dan Khattab ya ce ala minbari Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wata rana akan minbarin manzon Allah sallallahu an Umar ya hau minbarin manzon Allah sallallahu wata rana kenan bayan rasuwarwa bayan rasuwar ma'aiki bayan rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sai Umar lokacin da ke khalifa ya hau a mimbarin manzon Allah sai ke cewa amma ba'd bayan haka ayyuhan nasu ya ku mutane innahu nazala tahrimul khamri wa hiya min al khamsati kusani fa aya da take bayani a harancin shan giya harancin giya ta sabka kuma giyan nan ana ta tota ne daga ababe guda biyar sai ce wa hiya min al inabi daga inab mi inab rizan al inab rizan والتمر da dabino wal asal da zuma wal hinzati da kuma alkama hinta alkala alkama wal sha'ir da kuma ash-sha'ir sai cewa wal khamru wannan ba magana Umar bace maganan malanci wal khamru ma khamar al aql abin da yake cewa al khamru shi duk abin da ke gusar da hankali sunan shi giya duk abin da ke gusar da ke gusar da hankalin mutum sunan shi sunan shi giya ina fatar mun fahimta yace thalasun wadittu anna rasulullah kana ala kana ahida ilaina fihin ahdan nantahi ilai yace abubuwa guda uku na so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye a cikin mu da mun kai karshen matsalar guda uku a wajensa da ya walwale mana damuwoyin mu guda uku aljaddu matsalar kaka cin gadan kaka tare da ƴan uwa al'ashiƙa tare da ‘yan uwa, mas'alatul jaddi ma'al'ikuwa, wannan mas'ala ce take wahala da malamai a cikin gado, mas'alar kaka da kuma ‘yan uwa, ƙannan mamaci da yannansa, ubansu guda ko kuma uwa guda, uba guda, ko fahimta? mas'ala ce da malamai sun yi sabani a kai wajen rabon gado kuma har gobe tana rubuce a cikin littafin malamai in muka shiga suratul nisa in Allah yarda za mu yi bayani wannan mas'alar da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu sai ke cewa wal kalala ko da kuma al kalala me kalala kalala shine mutumin da ya mutu bai da ɗa bai da uba bai da baya da ɗan ɗa bai da far'u bai da far'ul waris bai da ɗan ɗa shi wanda ya haifa kuma babu wanda ya haife shi rayi shi ake cewa kalala ai Allah ya ya bayani sai yastaftunuka fil kalala ko in imra'un halaka laysa lahu aw ukhtun wa warisahu da ba ba shi bane wannan alkalala da shi ne wanda bai da bai da bai da dan dan da zai gadi shi kuma bai da sama babu na ƙasa shi wanda ya haihuwa kuma babu wanda ya haife sa shi ake cewa kalala in murau la halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun kaga walahu ukhtun amana da ƴar uwa mace bai da da wanda ya haifa kuma bai da uban da ya haife sa babu shirayi amma yana da yana da ƴar uwa shi ma matsala ce mai rikici a cikin gado sai ce kuma wa abwabun min abwabir riba da kuma kofofi daga cikin kofofin riba ma a wannan kofar riban malamai sun ta maganganu akai wannan mas'ala ce khilafiya gum gum malamai Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu hadisi na 390 daidai ana Aisha radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam su'ila an al-bat'i an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi game da ruwan ruwan ruwan zuma ruwan ruwan zuma wasu ruwa ne da ake giya da su wanda su in mutum ya sha zuma ce ta dade ake mata wani miskin in ta jima sai ta ta sa mutum yana maye fa qala sai ce kullu sharabin askara fa huwa haramun duk abinda duk abinda ake sha wanda ke sa maye to haramun ne shan shi ko bayanta duk wani abu da yake sa mutum ya yi maye ta hanyar sha ko kuma sansana ko allura wannan abun haramun ne. Qalat radiyallahu anha Aisha take cewa albittu nabidul asl shine ruwan ruwan kudan zuma, ruwan ruwan kudan zuma. الحديث الهادي وتسعون بعد ثلاثمائة حديث ندري أكد تسعين ديا عن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دقى عبد الله بن عباس الله يكارى مسير دا قالتي بلغ عمر أن فلانا باع خمرا لا باري يضو أم عمر بن خطاب الله يكارى مسيراتي و وانا يا سيد جيا شي بيشا أما ينا سيد جيا كجد وايو شي بيشا أما ينا سيروا فقال سيتي قاتله الله قاتل الله فلانا الله كان يتيني مواني الله يتيني مواني ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شن بيجي من ذن الله ينا cewa ba قاتل الله اليهود الله يتيني ما يهوداوا حرمت عليهم الشحوم an halitta an haranta musu an haranta musu kitse na na wasu dabbobi fajammaluha sai suka dinga kawata su fa ba'uha suka dinga sayar da su an haranta musu wani akwai kitsin da aka haranta irin kitsin alade kaga ai alade haramun ne ce sako to sai suke sai suke cirewa suna suna suna yi masa dubara sai suna sayarwa sai annabi ya ce Allah ya tsine musu an hana musu kaza kuma ga sun zo suna saida suna saida wannan abun daga duk abin da aka haranta shin shi ko shan shi to haramun ne sai da shi mun ji da kyau duk abin da aka ce haramun ne cin sa ko haramun ne a sha sa to kuma haramun ne sai da shi ina ba da rama fahimta kwaya da ake sayarwa shan kwaya me a musulunci haramun ne saboda tana min tana gusar da hankali da aka sai da kwaya mi tace haramun ne ko kun fahimta duk wanda ya aiwatar ya aiwatar da haramun Allah ya rufa mana asiri aya kitabul libas kitabu na 18 shine littafi na na tufafi الحديث الثاني والتسعون بعد ثلاثمائة حديث ندري أكد تسعين دابيو عن عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دقى عمر بن الخطاب الله يكارى مصير دا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكن الله يناتي لا, تل لا تلبس الحرير لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ما يكن الله يتي كدكسا الحريري ku sanya alhariri miya alhariri wanda maza ake da maza ne ake namiji wasu wasu kalar tufafi ne wasu kalar tufafi ne wanda da galibin sarake suke zayon sa su to alibin Allah ce kada ku sanya alhariri duk wanda ya sanya alhariri a duniya to ba zai sa shi ba a gobe alkiyama kuma ka san damun Allah ya bayani da cikin abin da za a tufatar da ‘yan aljanna da shi a musu ado akwai alhariri ko wace aya ce ta bayani wani a ne ina aran momi walibasuhum fiha harir tufafin su in ji Allah a cikin aljanna shine alhariri nikin na kun ganne na shiga aljanna alhariri za a tsira mai insha Allah yayi ba warin giznar bane alhariri ne yaran kawai alhariri ne kuma a suratul insan Allah yake cewa aniyatin alayhi ba ta ba aliyahum thiyabu sundusin khudurin wa istabarak wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura alhariri ne istabarak kinnan alhariri ne wani nau'i ne na alhariri shi ne za a yi wa ‘yan aljanna ado da shi, ba warin giznar ba ba wata shadda da suke kawo da wannan alharirin a duniya. Allah ya kai mu aljannan lafiya. Alhadisu Salis wata tsona ba da salasu miyatin hadisi na ɗari uku da tis'in da uku. An Huzaifa ta bin Liyamani radiyallahu anhuma daga Huzaifa ɗan Yamani Allah ya ƙara masa yarda ƙala ya ce, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أيكن الله يناتيوه لا تلبس الحرير ولا الديباج كدك سنيا الحريري كما كدك سنيا ديباج ديباج وستفابين الأكيد الحريري شما ولا تشربوا في آنية الذاب والفضة كدك شاء أكوانا دا أكيد زيناري أكود أزربا ku musulmai kada ku sha cikin kwanan zinariya ko na azurfa maza kuma kada su kuskura su sanya alhariri mata da maza kuma kada a cikin kwanan zinariya da azirha wala ta'kulu fi sihafihi ma kuma kaku ci a cikin a cikin abin nan kwanonin su kada ku ci abinci a cikin kwanoni a cikin nan su fa innaha lahum fid dunya lalle wa'annan kayan kawa ne ga kafirai a duniya walakum fil akhirah kuma kayan ado ne gare ku a gobe alkiyama ashe cin abinci cikin kwanan da aka yi da zinariya haramun ne shan abun sha cikin kwanan zinariya haramun ne fir gaba da zinariya haramun ce kamar da sa namiji sa zinariya ma haramun ne wa mata su babu lai amma cin abincin da maza da mata duka an haranta wa kowa amma dibaji kan mata za su iya sanya alharir maza kuma su an haranta musu mafhum tayyib me yasa to aka ce an halitta wa mata su so da su mata sun sun yi bukatu mace ta yi namiji bukatar ado yanzu ka zo ga namiji namiji duk in kai wanka duk in kai kokari kai minti da rabi zuwa minti biyu a baki madubi kai kokari ba ga bane duk in ka jima namijin ko bai wanka ba kyawo yake yi namiji ko bai wanka ba kyawo yake amma mace fa tana bukatar sai ta gyara can da nan shi yasa ni a tawo fahimta namiji ya maza su yi mata kyawu namiji wallahu almusta'an hadisi na gaba alhadisun rabi alhadisun rabi wa tisuna ba da 300 hadisi na 394 an umar ibn al-khattab radiyallahu an daga umar dan khattab Allah ya kara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحريرة ma'aikin Allah ya haranta ya hani akan sanya alhariri illa hakaza sai haka ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه السبابة والوسطى سيما أيكين الله يدقو هننسى السبابة دا الوسطى هكا أبن دبي وجه هكا هكا أيكي أي kawar haramun ne namiji sa duka tufafinsa alhariri amma dan cikin tufafin ka an dan sa wani alhariri da bai wuce haka ba babu laifi amma duka ka sa shi gaba ɗaya hariri haramun ne saboda takama da alfahari zai yawaita kuma shi kuna yana ga take abin zai jiwo mutum zuwa ga halaka ta jiji da kai yana ganin babu kowa sai shi shi kuma wannan abu sifa ce ta Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya haranta sifa ce ta jiji da kai sifa ce ta Allah bai kamata kowa ya tarayya da Allah cikin wannan al'amarin ba wali muslimin imam muslim ke cewa naha rasul sallam an lubsil hariri ma'aikin Allah ya hane akan sanya alharin illa mawdi isba'in sai wurin da ba zai zarce dan yatsa guda bi ba aw salatin aw arba'in ko kuma yatsa uku ko kuma yatsa hudu in ma ya yawa a tufafin kada ya wuce haka kaga ai haka duka centimeter nawa ne baya da yawa mafhum da ka sanya sanya alhariri ga maza ne haramu ne amma cikin riga dan an yi sai ake dai maka dan buride nasa akwai illa sai aka mutum dan buride aka sayan soda abun hariri akwai illa a ciki ba babu illa amma abun da yake da illa shine duka tufafi zaman to hariri wannan kuma haramun ne kuma umar takashuba ta faqad istamara li dinihi wa irdihi in ka dan bari saboda taka tsantsar to shi wannan shine mafi daidai ina ba ta mun fahimta Allah ya datar da mu zinari ga namiji haramun ne gabaɗe namiji sa zinari haramun ne gabaɗe namiji gabaɗe haramun ne sa zinari eh abu da shahid a duk abin da ake yi na ƙawa da zinari to haramun ne namiji bai so da me ake yin su ba zinari ba ado bane haramun ne amma dai kan azra namiji zai iya sanyawa zaka iya sanya azurfa amma zinari kan ku bar wa mata ko bari maka shiga aljanna can zamu sata cibi cibi oba oba in Allah ya yarda eh baka bukatar sai ka saya da mun tunnan mun riga mun biye kudi da yarda ta Allah subhanahu wataala an al-barra bin azib radiyallahu anhu daga barra dan azib Allah ya kara masa yarda kala yace ma ra'aytu min zi limmatin fi hullatin hamra'a ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam a nan barra yana bayanin irin yadda ma'aiki yake da kyawo sallallahu Alaihi da kuma yadda yake ɗokan wanka. Hassan ki cewa kulifta mu barra min kulle aibin ka annaka kulifta kama ta sha'u. yake cewa tun da nake jibar rabban taba ganin mutum min zilimma ya ga ce zilimma shine gashin da ya ya sabu kowa kunne fatar kunne mun baita gashin kai wanda zai sauko har ya saukowa ya wuce wannan wannan inda ma suke sa'in kunne to gashin da ya sauko anan shi yake cewa limma to yace tunda nake ban taba ganin mutun da ma yake wanda yake ma'abuci gashi da ya sabko masa zuwa ga kace zuwa ga ipolkinsa kafadarsa wanda ke sannan kuma fi hullatin hamra a cikin wata a cikin wata wani abu na kawa ja hula ka ce ka ce hula ko mayafi haka ja wanda abun ado ne da ake dora a kai wanda ke hamra wanda yake da zane-zanen ja a cikinsa ahsana mai rasulullah fiye da manzan Allah ne ba taba gani ba mutumin da yake gashin ya sabu ko masa kuma ya dora kayan ado kayan kawa ja na a kansa kamar ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba kaga wannan hadisi jama'a yana karantar da mu ashe ma'aikin Allah dan wanka ne sallallahu alaihi wasallam ba a san mutun ya zauna kazan kazan baka baka kamma jiki kusan akwai matan da wallahi suna da kokari akwai matan da Allah shi musu albarka suna da haƙuri saboda mazan su kazabai ne wallahi wasu mazan wallahi kazamai ne eh sai ka gan shi ga ina kazam kazam wani ba sai ya san sai ya kwana biyar da shatta riga ta ce wando na take fama balan bihida ba tsabar kazanta kaga ai wannan matar shi Allah ya kara mata hakuri rajin nasu anha tana da kokari wallahi ba haka bane tana kokari wannan tayi kokari ai malam Allah ya rufa mana asiri to ma'aikin Allah yana wanka sannan kuma wannan hadisi na kata da mu babu laihi mutun ya bar mi ya bar gashi ce lahu sha'run ma'aikin Allah yana da gashin da yadribu ila minki baihi a ila minki baihi da yake kai yake isuwa zuwa ga kafadunsa shi gashin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya sauko da da kafadarsa ya sauko zuwa kafadarsa ba'idun ma bainal minki baini laysa biqasirin wala bil bitawil abinda bai tabo kafadan ba bai da tsawo kuma ba kadan shi ba mai yawa kuma shi ba kadan ba ashe kaga manzon Allah da gashi mai yawa sallallahu alaihi wa alihi jami'a hukuncin barin gashi anan mutum ya tara gashi namiji ya bar gashi har ya sauko ya halitta eh ya abinda abinda bai halitta shine namiji ya kitso shine bai halitta amma ka bar ka tara gashi inda zaka iya kula da shi to babu illa akai inda zaka iya kula da shi zaka tsaftace sa ka gyara gashi yujibuhu tayammulu fi fi tana'ulihi wa tarjulihi cikin gyaran gashi inda bai da gashin zai gyara shi Allah ya datar da mu daga manzo Allah sallallahu mutun ne wanda yake yafi kowa kuma kyawu a duniya mutun ne rajulun qa'imul ham qa'imul hama hadisi na gaba al hadisu sadisu wa 90 ba'da 300 hadisi na 396 عن البراع بن عازب رضي الله عنه دغ براع دن عازب الله يقرا مس يرضى قال يتي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعين ونهانا عن سبعين yace ma'aikin Allah ya umarce mu da abubuwa guda bakwai kuma ya hana mu ababe guda bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bara yace annabin Allah ya umarce mu da mu yi abu guda bakwai kuma ya hana mu bar ababe guda bakwai yace amarna bi iyalatil maridi ya umarce mu akan mu dinga ziyara marar lahiya idan mutum bai da lafiya mu je ganin sa duk wanda kaje an ce bai da lafiya in dai kana da dama to kaje ka gansa ganin marar lafiya ba karamin alkhairi bane wattiba'il janaiz kuma annabin Allah ya umarce mu dinga raka gawa musulmi ya mutu to karaka sa zuwa makuncin sa da gaskiya wa tashmitis wa tashmitil atisi da kuma gaida mai atishewa idan mutum ya atishewa ce alhamdulillah sai ka ce yarhamuka Allah sai ce yahdikum Allah wa yuslih balakum wa ifsha'is salam da kuma yada salama duk wanda ka gama da shi assalamu alaikum assalamu alaikum mun bayyanta dai yada salama daban ba da hannu daban yada sallama daban yin sallama daban ba da hannu daban shi ba da sallama wannan shi musamman musafaha ake ce masa a larabci amma abin da ba ya taba ce to take wajibin yin sallamar sunna ne mu'akkada amma mai da sallama wajibi ne duk wanda ya maka sallama wajibi ka amsa masa Allah ce wai za ku yi tun bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha daka in mutun ya ma sallama wajibi ka mayar masa da sallamar amma kuma yin sallama sunna ce mu'akkada ina batar mu fahimta to wa ifsha'i wa ifsha'i salam da ya da sallama ce ce amintuma yake na ko wa ibrar al-qasmi da kubuta da wanda ya rantsuwa aw al-muqsim wa ibrar al-qasmi aw al-muqsim al-muqsim wanda ya rantsuwa kuma ibrar al-qasmi kubuta da rantsuwa da kanta mutun ya rantsa ce wallahi wani in kai kaza sai na maka abu kaza to saboda kakka aiwatar da wannan abun saboda kakka ja masa yin azumin kwana ko kuma cire miskini goma kusa idan mutum ya rantsuwa cewa zai yi kaza ka ce ni wallahi kai wallahi ban zuwa gidanka misali sai ka rantsewa ne wallahi ba ni ba zuwa gidanka ba zan ƙara zuwa gidanka ba to kuma in ta bayyana cewa ka je kin shine mafi alkhairi to sai ka yi da kafara kafara kuma shine kai mi kai azumi kwana uku ko kuma ka ce da miskini goma ko kuma ka tsunka wasu tufafi kai kwamfule goma na miskin ne to yanzu ana yi ana yi da kafarar rantsuwa ne jama'a ba a yi go to Allah ya rufa mana asiri to da haka kubutar da rantsuwa wa nasrul mazlum da kuma taimakon wanda aka zalunta duk wanda kaga za a zalunta kada hanyar kare sa tun kare sa kun bayyana duk wanda kaga an ci zalunsa kada hanyar kwato masa haƙƙi sa kwato masa shi kuma in kaga mutum zai zalunci ka hana sa ka taimake shi shi ba wanda aka zalunta kuma ka ka nemo masa haƙƙinsa kai tsaye akan haƙƙinsa ya hito wa ijabati da'i in mutun yayi invite kinka to ka zo duk wanda ya shirya abinci gidansa yace wane dala ina son rana kaza ka zo gidana to baka da uzuri in dai ba rashin lafiya ba ko wani abu mai karfin gaske wajibi ne ka amsa masa in baka je ma kai laihi ko kun bayyana to yanzu aski ana wannan abu aski ana ma kiran mutane zuwa cin abinci yanzu mutane rowa ta musu yawa ba ka bane alabara mutane rowa ta musu yawa ba a kiran mutane zuwa cin abinci to kaga su sabbin suna da wannan abun sai kaga mutum ya shirya abinci ya saye abinci mai kyau an dafa sai ya gaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya gaice wani sahabi sai a zo gidansa ko kuma ya gaice abokansa akwai lada wannan aikin alkhairin wallahi ya kamata musamman ma dalibai ne a dinga yi a dinga yi yana taimakawa wajen haɗin kai yana taimakawa wajen gano alkharan juna yana taimakawa wajen ababe da tama ka shirya abinci kaga yace al'umma ba karamin alkhairi bane amma mutane zuruwa ta musu yawa da kuma tun sai mata ta shikenan kalakalo a dinga yi ana kira mutane suna ci kuma yanzu aka kai dinga cin abin nan abincin da mutun ya jima bai ci gida ne ba eh an hila ya an samun lada ba mutane sun dauki ciyar da abinci karamin abun nan ci da abinci ba karamin alkhairi bane yana cikin ahabbul a'mali ila Allah subhanahu wata'ala wa ifsha'is salami da kuma yada sallama kaga mutane kuma sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa lahana kuma ya hane mu akan an khawatin aw at-takhattumi bizahab akan mu riki zobe mu yi zobe da azurfa da zinari afwan ya hana mu na yin zoben zinariya namiji sa zoben zinariya mun ji ko jayyid wa an shurubi bil fiddati sannan kuma mutun ya sha abin shan sa a kwano na azurfa wa an al wa an al mayasir da kuma al mayasir al mayasir shine kahun da ake da dibaji ai mun san kahu ko da ake surdi wanda ake Allah ma doki ko jaki sai ai shi dibaji shi ake cewa al mayasir to da kuma ya hane ma kan yin wannan abun mafhum jayyid wa anil qissi sannan kuma ya ya ya hana mu da wasu tufafi ne masu zaka ce kamar tabzi masu rere tu da suke fitar da ake ganin cikin mutum wanda asali su daga misra ake kawo su wa an lubsil hariri kuma ya hana mu sanya alhariri والاستبرق والديباج دا استبرق دا ديباج دكان سنوئي لنا حرير دك وين أبابين ما أيكي صلى الله عليه وسلم يا يهني أكنس أقول جماعة wannan hadisin yana karantar da mu ababe kamar haka balala da kuma alkhairin kai ziyara wa marar lafiya gani marar lafiya an so mustahabbi ne in ka ji mutum bai da lafiya ka je ka ka gansa sannan kuma idan aka ce wani Allah masa rasuwa to ana son ka zo janayarsa ai masa sallah da kai abun ne sa da kai inda hali sannan kuma idan mutum ya ta shewa yace alhamdulillah ka ce masa yarhamukallah kuma duk idan mutum ya rantsuwa akan ka to ka kiyaye abun da zai jayo yi masa yin kafara saboda kada ya wahala kuma duk wanda kaga an zalunta inda hali na ka kwato masa haƙƙinsa to ka kwato amma kuma banda ci da da ceto kusa akwai abin da ake ci da ceto wajen agaji kuma shi ma ya rubde ka to banda wannan abun wanda aka zalunta dai ka ka agaza ka agaza masa da kuma karbar gayyata ta ta walima in an gayyace ka an ga aure abin awacin abinci to ka matukar dai ba sabon Allah ba za a yi a wurin matukar ba sabon Allah bane za a yi a wurin to ka ka zo balma an so in an shirya abinci ko da azumi kake da nafila ba lahi za ka iya tabawa sannan kuma mutum ya zama to yana yada sallama a cikin a cikin al'umma tana kawo soyayya tsakanin al'umma game da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya yi bayani hadisi na na gaba al-hadisi tasi wa tisuna ba da 300 hadisi na 397 an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi istana'a khataman min zahabin فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس مثل ذلك يتمائكين الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا سأي مسا زوبي نزيناريا واندينا دا زاني أكي idan ya sanya sai ya juyo zanen a cikin tafin hannunsa zobe yana da zane in ya sa zai zauna sai ya juyo zanen a cikin tafin hannunsa da sahabi suka ga manzon Allah yayi sai kowa ya ji aka masa wannan abu ina ba ta mun fahimta da haka da annabi ya ga aktikin su cewa ga abin da suke aiwatarwa ko suka aiwatar thumma innahu jalasa ala al-minbar wata ran kawai sai ya surprise kin mutane an zo an zauna sai ya zauna a minbari fa naza'ahu kowa na gare sai ma'aikin Allah ya zage sa fa qalat inni kuntu albasu hadha al-khatama yace da na zamanto ina sa wannan zoben waje alfassuhu min dakhil kuma ina sanya zanen sa ya dawo cikin tafin hannuna fara ma bihi sai ya wulga sai ya jifa da shi thumma qala sai ce wallahi la albasuhu abada ina rantsuwa da Allah ba zan sake sa shi ba har abada fa nabadha nasu khawatimahum sai mutane duk wanda ke da shi to annabi ya yadda ma ko kowa sai ya cire ya wulgar kowa ya cire ya wulgar kowa ya cire nasa ya wulgal wa fi lafdhin a wani lafazi ja'alahu fi yadihi al-yumna ya sanya shi ne a hannunsa na na dama wannan hadisi na kata da mu manyan manyan darussa guda guda uku abu na farin babu laifi namiji ya amfani da zobe wajen wajen ado da kwalliya babu illa ba laifi bane ya mutum ne ya amfani da zobe dan ado dama ai ana sa da zobe da mantab da duka dan kawa ake yi ko har hulan ma dan ado ake yi ai ba sunna bace ado ne da kwalliya kawai kuma mun karanta cewa ma'aikin Allah sallam ya kasance dan wanka yana dokar wanka shi za ka ga in ka lura ustazan mutane da malamai su fi kowa wanka haka ne ustazai su fi kowa wanka eh zaka su masha Allah kwaskwas a yanzu nan ma na gaɗe wasu daga ciki sun shigo sun fi kowa ɗaukar wanka kuma wannan koyi ne da sun da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da haka in kana so sai kai koyi fa tashabbahu in lam takunu mithlahum in tashabbaha bil kirami falahun abu na biyu harancin harancin sanya zo sanya zoben azurfa da wani miji harancin sanya zoben na zinariya kun harancin sanya zoben zinariya wa maza amma wa mata za su iya za su iya yi mi kero cewa haramun ne fiddawar da manzo sallan ya masa ya bulkar da shi kuma ya rantsi akan cewa ba zai sake sanya shi ba suka ce wannan dalili ne akan akan harancin sa sannan kuma abu na ƙarshe da zamu ambata anan shine cewa sahabbai sun samu ƙwararren malami da ya karantarwa akwai abin da in zaka karantar da al'umma su ake kai ka fara wa kanka kabaninka ka cewa al'umma su yi to da yaga kawai kowa yayi bai ce a cire ba sai ya kalle su sai ya cire sai su zuwa suka cire kaga bai ce ba wanda ya ci ma ya cire amma da za a ce a cire wato wani fa zai dan ji wani abu amma da yaga shi kansa mai gidan ya cire to shikenan kawai babu abin nan sai ka sai ka bi to sai mas'ala ta ƙarshe shin a wani hannu ake sanya zobe hannun dama ko kuma hannun hagu kadiya kuma har yau mantir a wace hannu ake sanyawa hannun dama ko kuma hannun hannun hagu malai suka mas'ala ce khilafiya gun malamai yana cikin qadaya fiqhiyya mu'asira mas'ala ce khilafiya gun malamai eh qauli mafi rinjaye duk a inda ka sanya yayi a hannun dama ko a hagu ka sanya yayi illa dai abin da aka hana shine ba a sanya zobe a a hannun tsakiya yatsa wannan sabbaba haramun ne sanya yatsa sanya zobe a hannu na tsakiya dan yatsa na tsakiya haramun ne hadisi a bukhari ya annabi sallallahu ya ya hana akan wannan abun wallahu ta'ala alam wa ajal mulike da hadisin mu na abun nan ko saboda so muke sati mai zama mulike littafin in Allah ya kaddara kitabul jihad ko mu basu sai sati mai zama ai dogon karatu kasantuwar mun samu ziyarar guda biyu daga cikin ƴan uwa kuma abokanai aminai akwai malam Salih Muhammad da kuma gangaro kahigwani malam malam Mustafa arama arama na uldu gaba daya muna muna musu barka da zuwa a Darul Hadis kuma takaice zan bai wa malam Salih ko da minti biyu ya gaida da ƴan uwa ayi ilqa'in wasu kalimat duk da ya san malam bi abun nan ba da yake su kullun shirye suke Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu sanya alkhairi da albarka wa bi hadal qadri kifaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam barshi malam salisu yanzu malam salisu bismillah na'am aha eh eh a ce a san wanda ana abin nan ya zo a hadisin Aisha Allah ya kara mata cewa lokacin da ma'aiki sallam zai yanka mata ragonta ya tambaya ga ce wannan na Aisha ne sai ce ya Allah wannan na Aisha ne Allah ka karba mata wannan babu illa a ciki wallahu ta'ala alam malam bismillah zan shi da 60 bibi zamu dashi aka maka Allah bismillah am ku jira a yanzu malam ya zauna na kawai ya zauna ya zauna kawai. Eh, mun sani malam bismillah. Al'umma al'umma su agera. Malam Mustafa tafaddal. Ya tafaddal. Astaghfirullah tubi li. Halatun da ka zo sai ka ce wani abu.
Bismillahir Rahmanir Rahim. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da fatan Ubangiji Allah shi samu dace. Malam Isa wannan kwatsam da aka yi mana daga farko dai muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yi da mu musulmi kuma muna roƙon Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya buɗa mana zukata kuma ya tabbatar da imani a zukatanmu. Wannan majalisi mai albarka majalisi na rayar da zukata, wato musani uwa wannan juhudi da malam ke yi shi ne abin bukata ga al'umma a yau. Zaman da kuke yi a yanzu, kowa ya mai da hankali yana saurari wannan shi ne ake bukata al'umma a yau. Rayukanmu suna rayuwa ne da Allah ya ce, maza Allah salasalam ya ce. da haka muna roƙon Allah wannan majalisi Allah ya tabbata mana da shi shi kuma malam Allah ya kare shi da lafiya ubangiji Allah ya kara mishi fahimta da kokari na bincike da mafahimtar da al'umma sannan abu na biyu muna godiya ga malam da wannan takrimi da yayi mana muna roƙon ubangiji Allah ya hada mu da mu da ku gaba da gidan rahama ba abin da zan ce malam ne ban da abin da zan ce minti nawa aka bani ɗaya ko biyu lokaci ya yi daga farko zan makaina wasiya da ‘yan uwa wajen tsoron Allah da bin majalisu na ilimi murayar da suka tamu da sauraron wannan karatuttuka da mu da ƙannanmu da ‘ya'yanmu mu yi ƙoƙari mu amfanar da su da abin da muka saurara. Ibadanka da tauhidinka da aƙidanka, kana son kai cika mai kyau, kana son ka koma ga Allah. To ba za ka koma ga Allah salin alun ba, sai ka gyara ibadarka. yau mun shiga wata zahira wanda mutane ba su san karatu a galabiya mutane ba su san su je su karatu yanzu irin wannan kokari da malam yake yi ana tunatar da jama'a yanzu wannan mai yadda ma kenan wanda Allah daga cikin bayan su ya zaba shine ke zuwa ya saurara wannan sauraron shine mai amfani a gare ka ba a shiga jahili bai shiga aljanna wanda ya sani shi ke shiga aljanna ibada Allah bai karbanta na ga wani na yi na ga wani sai ka zo ka ko mala ya koya maka ga yanda ake mun saurari bayanai haramcin sanya zobin zinariya da makamantansu bayanai ga sunan daban-daban in ba ka zauna irin wannan masalisi ba ka sana irin wannan abubuwa don haka mu dinga halartar majalisu mu duniya da lahira shi ne wannan karatun. Karatun addini dama a masallaci ake ɗaukar shi ita ce makaranta, ba a gida ba, ba a kasuwa ba. Yanzu kun ga zaman da aka yi nan, inda wai shi kake da tuni da kaga lokaci ya gure. Sannan zaman da kake nan, Allah madaukakin sarki, jinis wadda ta sauka a wurin nan. Dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Mashtama a qaumun fi baitin mun biyutillah يسنون كتاب الله ويتدارسونه بينهم wata al'umma ba za ta ba haduwa a cikin masallaci ɗaya daga cikin ɗakunan Allah suna zauna suna karanta littafin Allah wani na tambaya wani na ba da amsa wace sai nutsuwa ta sauka musu rahama ta zo ta lullube musu to da Allah wannan rahamar bai kamata a ce tana kubuce mana kullum in kana da dama ka zo ka zauna kuma wannan duk inda kake zaune a yau sai ya shaida rana kaza na zo na halarci karatu kaza fiye da a ce kana fada zaune ko kana can kana yawo don haka muna roƙon ubangiji Allah shi tabbatar da mu akan haka su malam da ke kokari Allah ya tabbatar da su akan hakan ɗin masu sauraro ubangiji Allah ya tabbatar da su akan haka ubangiji Allah ya ɗaukaka addinin musulunci ubangiji Allah muna roƙo a gare ka amintar da mu ka amintar da wannan ƙasa ta mu Allah ya rufa muna asiri duniya da lahira ina ga anan zan takaita da fatan ubangiji Allah ya rufa mana asiri subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh